بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنه رضي الله عنه قال سعال رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساك سادواء وانا مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قياه أولا يمجينا السبر yau muna sha tara ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajridus sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar al-imam abul abbas الزبيدي أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى ونشين درس منا دريبيو دشاهد هكذا da za mu wuce hadisin abdullahi dan umar kamar da muka faɗa a wancan satin to wasu kuma sai suka ce a a ƙara da yi don saboda maganganu a kansa suna da yawa da na ga kamar an gaji a shiga sabon hadisi to shi mai jan baki yana daga cikin waɗanda suka ce a ƙara kuma ban sani ba ko sake ra'ayi bai gaya min ba sai na ji kuma ya shiga hadisi na gaba sauraka za mu ƙara bayani akan hadisin abdullahi ibn umar kafin mu je hadisi na gaba in mun yi sa'a mun kammala karin a wannan zaman kuma ba haka ba to mu bar wani dan joni wataƙila sai har sati na gaba wa anhu radiyallahu anhu qala sa'ala rajulun annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbar daga shi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa ala al-minbari alhalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana huduba ma tara fi salatil layl me kake gani dangane da sallar dare qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace masa masna masna bibbiyu bibbiyu fa idza khashiya subha idan mutum ya ji tsoron asubahi salla wahidatan sai ya sallaci raka'a daya fa autarat lahu ma salla sai ta mayar masa abin da ya sallata ya zanto witri wa innahu qana kana yaqulu kuma lalle shi Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum witran ku sanya karshen sallar ku ta zanto witri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da haka to kusan yawancin gabobin wannan hadisi mun yi bayaninsa sai faɗinsa salla wahidatan ce ya sallaci raka'a ɗaya salla wahidatan a riwayar shafi'i da abdullahi ibn wahab da makiyo ibn ibrahim su ukun sun roito daga malik daga nafi daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyusalli rak'atan ya sallaci raka'a ɗaya da sigar umarni hakanan ad-darqutni a cikin littafin sa al-muwatta'at ya fitar da shi da sigar umarni to nan akwai magana mai tsawo da za mu tsallake ta wanda ahnaf sun yi hujja da wannan siga ta umarni akan wajabcin sallar sallar wutri cewa sallar wutri wajibi ce ba magana wacce take mafi zamowa daidai shine sallar wutri sunna ce mai karfi sallar wutri sunna ce mai karfi duk da cewa ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin ikhtiyarat ɗinsa yana ganin cewa ga wanda yake tahajjudi wato qiyamul layli sallar wutri wajibi ce a kansa ga wanda kuma ba mai yin qiyamul layli bane sallar wutri sunna ce mai karfi kuma akan iya mayar da shaidar wanda baya yin ta ya ce salla wahidatan sai ya sallaci ɗaya fa'autarat lahu ma salla sai ta mayar masa da abin da ya sallata su zama wuturi a ruwayar nafi da abdullahi ibn dinar a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ya ce tutiru lahu ma qad salla maimakon fa'autarat lahu ma qad salla ce tutiru lahu ma qad salla sai ta mayar masa da abin da ya sallata ya zanto wuturi wannan gabar an yi hujja da ita akan cewa raka'ar ƙarshe da mutum zai yi a kiyamar laili ita ake kira wuturi duk raka'o'in da suka gabata su kuma sunan su shafa'i waɗanda aka sallata bibbi bibbi sunan su shafa'i ko hurhudu hurhudu sunan su shafa'i ko aka sallace su a haɗe ko aka sallace su a rarrabe kamar yadda muka yi bayani a baya matukar dai cika ne to sunan su ash-shafa'u wannan ƙwara ɗaya da za a cike da ita ita ce wutiri domin ya ce salla wahidatan tutiru lahu ma qad salla sai ya sallaci raka'a ɗaya sai ta mayar masa sallar da yayi a baya can ta zanto wutiri a wajen ahnaf suna ganin cewa wannan sallatar raka'a ɗaya a matsayin wutiri tana kasancewa ne ga wanda yake jin tsoron hudowar alfijir ya tashi bai yi qiyamul layli ba sai yake jin tsoron in yace zai yi sallah raka'a uku in yace zai raka'a uku to alfijir zai keto masa suka ce shi ake nufi da yayi raka'a daya a matsayin wutiri saboda su a gurin su suna cewa wutiri ba zai yiwu ba sai an yi raka'a uku cikakku raka'a uku a haɗe waɗannan su ne ake kira wutiri amma raka'a ɗaya ba za ta zama wutiri ba to yaya nan da annabi ce salla wahidatan suka ce wannan ana nufin mutumin da ko bacci ya ɗauke shi ko wani abu ya shagaltar da shi bai yi kiyamul layli din sa bai tashi yayi raka'o'i uku na wutiri ba sai ya kula cewa ai saura ɗan daƙiƙa kaɗan yanzu alfijir ya keto to shine zai tashi yayi wutiri da raka'a ɗaya amma a gurin su raka'a uku shine wajibi tana farawa daga raka'a uku amma ba zai yi ai wutiri da raka'a ɗaya ba nan gaba za mu yi bayanin wannan insha Allah ya zo a ruwayar Abdurrahman ibn al-Qasim wanda ya ji daga mahaifinsa al-Qasim ibn Muhammad shi kuma daga Abdullahi ibn Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace salatul layli masna masna fa idza aradta an tansarif farka' rak'atan tutiru laka ma sallaita wannan yana zama raddi ga wancan waccan da'awa ta wancan bahanafi da yake ganin wannan lafazin da yace fa idza khashiya ahadukum as-subh salla wahidatan yana ga cewa ana nufin mutumin da yake jin tsoron asuba ya keto ba wai wanda yake kiyamul layli yayi raka'a ta ƙarshe ta zama wuturi ba kace a a zai zama raka'a ɗaya ta zama wuturi ba to wannan riwaya da ta zo a cikin sahih bukhari riwaya da ta zo a cikin sahih bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna shine wannan hadisin namu amma ta hanyar Abdurrahman ibn Qasim an abihi an Abdullah ibn Umar annabi yace sallar dare raka'a wannan raka'o raka'o'i bibbi bibbi ne fa idza aratta an tansarif in ka so ka ka zo ka ka zo ka gama gazo gamawa kaga ba anan babu magana tsoron asubahi in ka zo ka zaka gama sallar ka yace farka raka'atan sai kai wata raka'a daya tutiru laka ma sallaita kaga ba magana ce ta sai idan ana jin tsoron asubahi bane sannan ya halatta ayi wuciri da raka'a daya ce fa idza aratta an tansarif kaga bai ce fa idza khashita subha ba a wannan ruwayar to daga nan alqasim ibnu muhammad yake cewa wa ra'ayna unasan منذ أدركنا يوترون بثلاث mun ga mutane yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mun gansu suna yin wutiri da raka'a uku mun riske su suna yin wutiri da raka'o'i uku wa inna kullal lawasi yin wutiri da raka'a uku ko ƙasa da uku ko sama da uku duka ya halatta arju alla yakuna bi shay'in minhu ba's ya ce ina fatan ya zanto babu wani laifi a cikin yin haka to mutum yana iya yin wuturi da raka'a uku yana iya yi da raka'a biyar yana iya yi da raka'a bakwai ko raka'a tara ko sha ɗaya ko sha uku ko kuma ya yi raka'a ɗaya ya ce duka wannan ya halatta alhafiz ibn hajar a ƙarƙashin wannan yake cewa fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ce farka raka'atan ay munfaridatan munfasilatan kai wata raka'a daya wacce ba hada take da wadancan ba ba hada take da raka'o'in da kai gabaninta ba ita kadai kai ta kaga wannan ya nuna kenan babu bambanci tsakanin alwaslu wal faslu fil witri wanda mun yi wannan maganar a baya cewa ko kai sabi zarce a cikin raka'o'in ko kuma kai rarraba su kai raka'o'i biyu ko kai hurhudu hurhudu wannan duka ya halatta kuma duka sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kowannen su hadisai sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan su wannan kuma yana nuna kenan babu wani fifiko tsakanin wannan kaifiya da waccan kaifiya babu wanda za a ce ita ce tafi wata kai dai kai wacce tafi maka sauki zaka fi samun sauci a cikin ta sannan ibn hajar yake cewa a nan maganar alkasim ibn muhammad yana nuna mana cewa dukkanin al'amarran guda biyu wato alfaslu walwaslu a haɗe ko a rarrabe ko kuma al'iktisar ala wahida a taƙaita a kan raka'a ɗaya tak wa aksar ko kuma a yi fiye da raka'a ɗaya dukkaninsu ya halatta الكرماني أتكن شرح كواكب الدراري مجلد الشدة شافي نتسئين الشدة ساكي قارن بياني أكم فدر القاسم ابن محمد يتي وإن كلا لواسي يتي كلا دكا أي من الركعة والثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشر لجائز يتي وإن كلا yana nufin duka raka'a ɗaya kai wuturi ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara ko raka'a sha ɗaya duka wannan ya halatta sauraka kaga anan a maganar alkasim ibn muhammad babu abin da yake nuna cewa dole ne sai sun zama uku a haɗe ko sun zama uku a rabe domin al'ahnaf waɗanda suke bin mazhabar hanafiya suna ɗaukan dukkan wani abin da ya zo a kan raka'a uku suna fassara shi da cewa alwasulu ake nufi wato ka yi su ukun azube a haɗe ba tare da ka yi biyu ka sallame ka tashi ka kawo ɗaya ba a haka suke fassara shi tare da cewa da yawa daga cikin hadisai zahirinsu yana nuna alfasul yana nuna rarrabewa tsakanin raka'o'i na wato shafa'i da kuma raka'ar wutiri kamar hadisin Aisha wanda Abu Dawud da Ibn Hibban da Al-Baghawi da malamai da dama suka fitar kamar Tammam a cikin Al-Fawaid Baihaqi a Ma'rifatu Sunan wal Athar sun fitar da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta hanyar Urwa ibn Zubair take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusalli fima baina an yafruga min salati al-isha'i ila an yansadi'a al-fajr 11 rak'a yusallimu min kulli rak'atayn wa yutiru bi wahida Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah tsakanin gama sallar isha'i har zuwa lokacin da asubahi za ta keto alfijir zai keto yana sallatar raka'a goma sha ɗaya ta ce yana sallama a kowane raka'o'i biyu a kowane raka'o'i biyu yana sallama sannan wa yutiru bi wahida sai kuma ya wutiri da raka'a ɗaya kaga wannan yana nuna labewa yayi bibbi bibbiyu har kashi biyar goma kenan sannan kuma sai ya sallaci ɗaya ita kaɗai sha ɗaya kenan sauraka kaga wannan hadisin kan nassi fi mahallin niza kamar nassi ne a cikin a gurin da ake nisa'i ake tayayya sauraka kaga duka waɗannan raka'o'i guda goma sha ɗaya da ya yi dukkaninsu wutiri ne dukkaninsu wutiri ne الطحاوي أتكن شرح معاني الآثار مجلد نتلي شافي قريبي لسبعين ترى يأي تاويل ونن لإراء ونن شوى أنا نفن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلها wato wannan raka'a ɗaya da aka ce yayi raka'a ɗaya sai ce yana nufin yayi raka'a ɗaya tare da waɗancan biyun da suke gabaninta ba yayi raka'a ɗaya ita kadai ba wato in ya zo ya yi raka'o'i guda goma a guda guda takwas yana sallamewa a kowace raka'a biyu to in ya zo ta tara da ta goma ba zai tsaya ba zai yi sallama ba sai ya haɗo da ɗaya haka ya fassara hadisin kaga wannan tawili ne na ƙarfi da yaji da'awarsa akwai hadisi da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil butaira za mu zo kan wani hadisi za mu magana a kansa butaira shine raka'a da take tilo ita kadai annabi ya hada da ka'a kwara dai kwallin kwallin wannan hadisi ya riki cewa to isa wannan guda ɗaya in aka yi ta ba tare da an jona ta da biyun da suke bayan ta ba to ta zama butaira ta zama wata raka'a kwara ɗaya kwallin to kuma annabi ya hana wannan don haka yake cewa ashe wannan hadisi na Aisha zamu fahimci cewa da ya tace wa yutiru bi wahidatan bi wahidatin ay madmumatin ila ar-rak'atayn qablahuma qablaha ana nufin yana yin wutiri da daya tare da raka'o'in biyu da suke bayan ta amma da yawa daga cikin malamai magabata sahabbai da waɗanda suka zo bayan su sun halatta a yi wutiri da raka'o'i uku ba tare da an zauna an yi tahiya a tsakaninsu ba a yi wutiri raka'a uku ba tare da tahiya tsakanin waɗannan raka'o'i ba ba za a yi sallama ba sai a ƙarshe an rawaito wannan daga umar ibn al-khattab da ali ibn abi talib da abdullahi ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab da zaid ibn thabit da anas ibn malik da abu umama waɗannan sahabbai ne sannan da Umar ɗan Abdulaziz ruwayoyinsu suna nan a cikin musannaf na Abdulrazzaq da Ibn Abi Shayba da Kitab al-Awsat na Ibn al-Munzir da Sharh Ma'ani al-Athar na Tahawi da As-Sunan al-Kubra na Baihaqi da kuma At-Tamhid na Ibn Abdul Barr wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da almajiransa cewa raka'a raka'ar abin sallar wutiri raka'o'i ne guda uku a haɗe a ba tare da an yi sallama a tsakaninsu ba al-thauri sufyan ibn sa'id al-thauri ɗaya daga cikin malaman kufa yake cewa ahabbu ilayya an yutira bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihin zan so idan mutum zai yi wutiri yayi wutiri da raka'a uku ba tare da yayi sallama ba sai a ƙarshe ce wannan shi ya fi zama zaɓinsa amma duk da haka ya ce wa in shi ita autar ta bi raka'a in ka ga dama ka yi rukutiri da raka'a ɗaya nan ya saba wa sauran mutanen kufa abu hanifa da almajiransa wa in shi ita bi talatin in ka ga dama ka yi wutiri da raka'a uku wa in shi ita autar ta bi hamsin ya ce in ka ga dama ka yi da biyar wa in shi ita autar ta bi sab'in in ka ga dama ka yi da raka'a bakwai wa in shi'ta autarta bi tis'in in ka ga dama ka yi da raka'a tara wa in shi'ta bi ihda ashara in ka ga dama ka yi da goma sha ɗaya la tusallimu illa fi akhirihinna tare da kayi sallama ba sai a ƙarshe tun daga farko ba za ka yi sallama ba sai a raka'ar ƙarshe wannan dukan rassi ya zo da wannan karatunmu na baya mun karanto waɗannan hadisai da suke nuna haka wasu daga cikin malamai su kuma suka ce yafsilu baina shaf'i wal witri bit taslim zai yi sallama tsakanin shafa'i da witri kamar yadda aka saba sallar mutawutiri a bisa mazhabar malikiya za a yi raka'a biyu a yi sallama a tashi a kawo ɗaya wani arwaito shi daga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma da Sa'ad ibn Malik da Zaid ibn Thabit da Abu Musa al-Ash'ari da Muawiya ibn Abi Sufyan da Aisha ummul mu'minina da ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhum jami'an duka waɗannan sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa arwato cewa sukan yi sallar wutri sai raka'a biyu su sallama su tashi su kawo daya su sallama arwato daga Abdullahi dan Umar kana yusallimu bainar raka'atayn fil witri hatta ya'muru bi ba'd hajati kabe da yake cikin sahih bukhari ya yi raka'a biyu sai ya sallama sannan ya ba da umarnin wasu bukatunsa a yi min kaza a yi min kaza sannan ya tashi ya kawo ya kawo wuturi mu'az alƙari wasu sun ce sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbai sallah ta ƙiyamun laili sannan kuma ya yi musu wuturi irin wannan ya yi raka'a biyu ya sallama ya tashi ya kawo ɗaya kuma sahabbai ne a bayansa babu wanda ya ja koyi masa inkari wannan shine maganar Sa'id ibn al-Musayyib da Atha ibn Abi Rabah shine ra'ayin Malik Malik ibn Anas al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i Imam ahli Sham Shafi'i Imam Ahmad yawa daga cikin malamai ma'ada Abi Hanifa banda Abu Hanifa ma'ada Abu Hanifa banda Abu Hanifa wanda shi yana ga dole a yi uku a haɗe saboda haka abinda ya tabbata daga aikin sahabbai da tabi'ai shine ana iya yin sa a haɗe ko kuma a rarrabe wannan duka duka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne mutum yayi yayi daidai da sunna to wutri da raka'a ɗaya fa ayi ayi wutri raka'a ɗaya tak to duk wani wanda muka ambata a baya cewa ya halatta ana iya sallama tsakanin raka'o'in nan uku a yi sallama a raka'a biyu a tashi a kawo ɗaya to duk wanda yake da wannan ra'ayi cikin waɗanda muka ambata cikin sahabbai Usman Abdullahi ibn Abbas Sa'ad ibn Malik Zaid Abu Musa Aisha ibn Umar da sauran malamai da muka ambata Sa'id ibn Musayyib Ata ibn Abi Rabah cikin tabi'ai ko al-a'imma Malik da Al-Auza'i da Ash-Shafi'i da Imam Ahmad duka waɗannan sun yarda ana iya yin wutiri raka'a ɗaya tak ba tare da an gwama ta da raka'o'in shafa'i ba tashi kai raka'a ɗaya tak shikenan ka gama wutirinka duka waɗanda aka ambata cewa sahabban da aka ambata a baya kamar Umar Ali ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'ab Anas Zaid Abu Umama cewa suna yin wuturi raka'a uku a hade ba tare da sallama ba babu ɗaya daga cikin su da aka ruwaito cewa ya hana yin wuturi raka'a ɗaya tak sallar su da suke yi su su yi wuturi raka'a uku sabu zarce su yi masa tazarci to cikinsu kuma babu wani wanda aka ruwaito ya ce kada a yi wutiri raka'a ɗaya su dai suna yin haka abinda aka ce kenan su ga yadda suke yi wannan ba shi yake nuna sun hana yin raka'a ɗaya ba da a ce suna hani game da yin raka'a ɗaya to da an samu ruwaya daga wajensu wannan haka al'iraki ya ambata a cikin littafinsa tsarhut tasrif jalladi na biyu shafi na ɗari hudu da 60 da 36 to sai dai cikin ala'imma da muka ambata manyan malamai kamar imamu malik imamu shafi'i da al'auza'i da ahmad suna cewa mustahabbi ne yana da kyau idan mutum zai yi wuturi to ya yi raka'o'i biyun na farko sannan ya goya sannan ya yi sallama sannan ya goya da raka'a ɗaya ba sun ce dole ba ce mustahabbi ne ya halatta ka yi ɗayan amma zai yi kyau ko zai fi kyau ka yi raka'ar biyu ka yi sallama sannan ka goya ɗayar a kan wannan biyu dukkaninsu abinda suke cewa sai dai imamu malik shi daga cikinsu yana cewa makaruhi ne mutum ya yi raka'a ɗaya tak yana cewa makaruhi ne inda ya sha bamban da su kenan a fahimta shi imam abu hanifa gaba ɗaya hanawa yake dole sai dai ka yi ukun ukun ma sai ka haɗe su kakka kuskura ka yi sallama daga biyu ka sa kawo ɗaya sai ka haɗe su sauran kuma suka ce a'a kana iya sallama biyu sannan ka kawo guda ɗaya ka yi sallama raka'a biyu sannan ka kawo guda ɗaya sannan suka ce kana iya yin ɗayan in ka yi hakan ma ba laifi ka yi wa Allah ba kuma ba a cikin sallah ka ba ta yi ba su ce duka mustahabbi ne amma shi imamu malik yana ganin in kai haka duk da cewa ba a ce sallah ka bata yi ba amma kai makaruhi ya zo a cikin mudawwana al mudawwana shafi na abin mujalladi na 1 shafi na 212 imam malik yake cewa la yanbaghi li ahadin an yutira bi wahidatin ليس قبلها شيء لا في حضر ولا في سفر بايا كماتا بايا كماتا ga mutun yayi wutiri raka'a ɗaya kwal ba tare da wasu raka'o'i gabanin ta ba la a halin zaman gida ko a halin tafiya bai kamata ba ba cewa ya haramun bane ba cewa ya bata yi ba bai kamata ba malaman mazhabar malikiya suka fassara magana da sallayan bagi da cewa ikraha yake nufi ba haramci ba walakin yusalli rak'atayn thumma yusallimu thumma yutiru bi wahida sai dai yayi sallaci raka'o'i biyu sannan yayi sallama sannan ya kawo tiri raka'a daya al-hafiz ibn abd al-bar a cikin at-tamhid mujalladi na 8 347 daba'ar bashar awad sahuwar ɗaba'a tsohuwar ɗaba'a mujalladi na sha uku shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya ibn abdulbar yake cewa kana ya jibo ala aslihi fi ijazatihi taslima bai na shaf'i wal wutri allah ya kira alwutri bi raka'atin wahid mufrada ya ce ya kamata a bisa ka'idarsa ta cewa ya halatta mutum ya yi raka'a biyu ya yi sallama ya kawo ɗaya wutiri bisa wannan ka'idar da yake tare da sauran limamai ka'idar nan tashi ya kamata da ya aiki da ita kada kuma ce makaruhi ne a yi raka'a ɗaya a matsayin a matsayin wutiri da ya yi aiki da wannan ka'idar tashi sannan sai kawo ruwaya daga imamu malik da isnadinsa daga abu qurra yake cewa ya tambayi wani almajirin imam malik ne ya tambayi maliku game da mutumin da ya yi bacci har asuba ta cin masa sai imamu malik ya ce in kana salla min al-layli shay'an falyutir bi rak'atin wahida idan kafin yayi bacci ya dan yi wasu raka'o'i sannan baccin ya dauke shi imam malik ya ce to sai ya tashi ya kawo raka'a daya wato wadancan sallolin da yayi za su taimaka masa ya yi raka'a ɗayar ba tare da karhanci ba saboda ya yi wasu sallolin nafilar kamaninta to in ya farka sai ya yi ɗayan wa in kana lam yusalli fi lailatihi tilka shay'an idan kuma a wannan daren kwata-kwata bai samu ya yi nafila ko raka'a ɗaya ba ya ce falyutir bi talatin to sai ya wutiri uku sai ya raka'a uku ma'ana yusalli raka'atayn thumma yusallim thumma yutiru bi wahidatin ya sallaci raka'a daya biyu yayi sallama sannan ya tashi ya sallaci raka'a daya yace me saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallama yace salatul layli mafna mafna fa idza khashiya ahadukum as-subha salla raka'atan tutiru lahu ma qad salla yayi hujja da wannan saboda annabi ya ce sallar dare raka'o'i bibbi bibbiyu ne idan ɗayan ku ya ji tsoron kitowar alfijir to sai ya sallaci raka'a ɗaya sai ta mayar masa abin da ya sallata ya zama wuciri hujjarsa shine ƙarshen hadisin tutiru lahu ma qad salla shi yasa yace in ya tashi yayi sallah sannan baccin ya dauke shi to sai kawo raka'a ɗaya tutiru lahu ma qad salla abinda ya riga ya sallata amma bai sallaci komai ba kaga babu babu tutiru lahu ma qad salla sai ya sallaci wasu biyu sannan ya kawo raka'a ɗaya an fahimci hujjarsa an fahimci ta yadda hujja ta fito to bodai na amma ke cewa dai amma abul fadl al-iraqi a cikin at-tarh at-tathrib yake cewa amma magana mafi inganci da mu shafi'iyya muke fada haka ma daga cikin malaman malikiya ibn nafi daga cikin malaman malikiya kuma kuma shine mashhuri a wajen su sihhatul wutr fi hadhihi sura ana iya yin wutri a haka wala yata'ayyanu an yutira biha naflan faqad yutiru biha fardan wa huwa al-isha ba dole ne sai idan akwai wata nafila da ta da ya gabatar ba a baya sallar isha ma da yayi ita ma sallah ce kuma cika ce shafa'i ce saboda haka in ya tashi ya kawo daya shikenan ta zama wutiri an gane abin da suke nufi ba dole sai shafa'in ta zama nafila ba ko farilla ta kasance tutiru lahu ma qad sallah أميتا الإمام أبو داود لنسائي لابن حبان سنفت هذا حديثي صحيحي لقى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يكي تشيوى منذ صلى الله عليه وسلم هنا الوتر حق على كل مسلم وتري حقني أكن كون مسلمي فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل mai son ya yi wuciri raka'a biyar ya yi abinsa wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al mai son ya yi wuciri da raka'a uku ya yi abinsa wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al mai son ya yi wuciri raka'a ɗaya ƙwal to ya yi abinsa wannan nassun ne fi mahallin niza idan akwai wanda yake rija to nassi ya zo idan ja'a nahrullahi batula nahru ma'qil al'imam muslim ya rawaito daga abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan umar yake cewa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwitro raka'atun min akhirin lai alwitro raka'atun min akhirin lai witri raka'a ɗaya ce a ƙarshen dare kaga wannan shi kuma ƙararar raddi ne a ga ahnaf da suke ganin cewa wannan raka'a ɗaya ba ita ce witrin ba sai an gwama ta tare da waɗancan biyu sannan kuma har ila yau yana nuna kenan raka'a ɗaya in ka yi ta tana zama wuturi sa'id ibn mansur a cikin sunan ya rawaito da isnadi sahihi ibn hajar ya sahaha shi cikin fathul bari daga bakar ibn abdullahi al-muzani yake cewa abdullahi dan umar ya yi sallar raka'a biyu sannan ce ya gulam arhil lana ya kai wannan yaron sama abin din musirdi sama da abin hawan musirdi thumma qama fa autara bi rak'a sai ya tashi kuma yayi watri da rak'a daya al-baihaqi a cikin sunan sunan al-kubra ya ruwaito daga muhammad ibn shurahbil yake cewa ra'aytu sa'ad ibn abi waqqas ra'aytu sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yusalli al-'isha'a thumma yutiru bi wahida naga sa'ad ibn abi waqqas yana sallar isha'i sanne tashi raka'a daya thumma yutiru bi raka'a haka nan ya rawaito da wato wato isnadi sahihi daga Abu Mijlas Lahid ibn Humayd shi kuma daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu ya kasance tsakanin Makka da Madina fa sallal isha'a raka'ataini sai sallaci isha'i raka'a biyu saboda matafi ne ya baro madina abinda ya baro makka bai karasa madina ba sai sallaci raka'a biyu yace thumma qama fa salla raka'atan aw tara biha sai tashi ko raka'a daya ba daya tak sai ta zama masa wutiri kaga wannan ya sake fito da maganar cewa ko da kwaya ɗaya ce tak tana iya zama wutiri haka sa'ad ibn abi waqqas yayi amma a raka'an nan daya abu mejlis yace fa qara'a bi mi'ati ayatin minan nisa ya karanta aya 100 cikin suratul nisa saboda ka raka'a ɗaya ce amma faffada doguwa sun makala sai ya ce ma alautu an aza a kadami haithu wada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kadamaihi wa an akara abi ma kara abi ba zan takaita ba ba zan gaza ba gada sanya kafafuwa na ko diga-digaina inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya diga-digansa na tsaya a nan gurin sannan ga na karanta abin da na ji ya karanta to gaba yana so ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a wannan gurin shi ma dalilin da ya sa ya haka kenan haka nan albayhaqi ya fitar daga ata ibnu abi rabah ata ibnu abi rabah yake cewa sallaitu ila janbi ibn abbas al-isha al-akhirah nayi sallar isha'i a gefen abdullahi dan abbas فلما فرغ ديغا مسلا قال سيتشي دني ألا أعلمك الوتر وانا أقويا مك وتريبا قلت بلى شيء إناس أقويا من فقام فركع ركعة سي عبد الله بن عباس تاشي ركعة لتك kaga wannan ma sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu muna da Sa'ad ibn Abi Waqqas muna da abu musa al'ashari muna da abdullahi ibn abbas al'imam al-bukhari ya rawaito daga ibn abi mulaika abdullahi ibn ubaidillahi ibn abi mulaika yake cewa autara mu'awiyatu ba'da al-isha'i bi rak'a mu'awiyatu ibn abi sufyan bayan an gama sallar isha'i sai tashi yayi raka'a ɗaya ita ce wuturi da raka'a ɗaya tak معاوية ابن أبي سفيان وعنده مولى لابن عباس أقبنسا أكوي انتتشن باوان عبد الله بن عباس ينا ورن سيقى ابن معاوية ابن أبي سفيان يي ياي وتري ركعة إيتك نندنن سيقى زي ورن عبد الله بن عباس سيقى تامسا ai kaji kaji kaji kaji raka ɗaya zillada ba su ce da'ahu fa innahu qad sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shekara da shi ya zauna da annabi aka sahabin annabi ba abun wasa bane eh wannan shine ladabin ahlul baiti ba makiya ahlul baiti ba kaga abdullahi dan abbas ahlul baiti ne wani zai katse gumin mu'awiya wai yayi raka'a ɗaya ce kai rabu da shi sahabi ne ba zai ta'u ba to shi bai san cewa ibnu abbas din ma yayi haka ba har yace zai koya mu wani to wannan maula abdullahi ibn abbas a wata ruwayar ruwayar baihaqi ya kawo shi shine Quraib Quraib a cikin Bukhari cewa yayi Maulan Ibn Abbas amma bai faɗi sunan shi ba a ruwayar Baihaqi sai ya fito da hadisin ta hanyar Quraib Quraib intaccen bawan Abdullahi dan Abbas ne yace ra'aytu Muawiyata salla al-isha'a thumma awtara bi rak'a naga Muawiya yayi sallar isha'i sai ta shi raka'a daya fa zakartu dhalika li Ibn Abbas فقال أصاب sai na je ya gaya wa ibnu abbas ya ce ya dace da sunna saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al bai so yayi wato shafa'i a wannan wutiri raka'a daya to yayi abin sa daga cikin sahabban da aka ruwaito cewa sun halatta yin wutiri raka'a daya ba tare da an goya shi da wasu raka'o'i gabaninsa ba kamar mutum ya yi sallar isha'i ya gama sannan ya tashi kawo raka'a daya an samu wannan daga Uthman ibn Affan an samu wannan daga Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam dukkan su sahabbai ne banda waɗancan sahabbai da muka ambata wannan shine ita ce maganar Sa'id ibn al-Musayyib cikin a'imma ita ce maganar shafi'i ahmad ibn hanbal abu thawr dawud ibn ali al-zahiri sauraka dukkaninsu suna cewa ana iya yin raka'a ɗaya tak a matsayin wutiri ibn wahab abdullahi ibn wahab yake cewa kamar yadda yake cikin littafin al-awsat na ibn al-munzir yake cewa qala malik fi al-imam alladhi yutir bin nas fi ramadan bi thalath la yusallimu bainahunna imam malik shi ana shi tashi fatawar arabi tsakanin wutiri shafa'i da wutiri ayi raka'a biyu ayi sallama sannan a tashi a kawo raka'a daya kamar yadda muka saba yin wutiri wadda ce fatawar imam malik to sai ake cewa to akwai waɗanda suke haɗewa ka bi wani malami shi ba ruwan shi da sai ya bi mazhaba sai shi ya ce to hadisi an ce annabi yana haɗewa to bare shi ma ya haɗe wutirin gaba ɗaya da raka'o'i uku ɗin ya haɗe su to shi ne aka tambayi malik game da wannan sai ya ce ara an yusalli ya khalfahu bi salatihi wala yukhalifuhu za ka bi shi sallah ka bi shi yadda zai yi kaka saba masa kaka ce kai ɗanta mutum maliku ne maliku ya ce ga yadda za a yi wannan sai ka zauna in ya yi ka ce kai ba za ka sallama za ka yi ka tashi ka bi shi ya ce a sai ka yi kaka saba masa ibn al-qasim yake cewa imamu malik yana cewa la yukhalifuhu in sallama falyusallim wa illa fala yusallim in ya zauna ya ce ya yi sallama kai ma kai sallama in bai sallama ba kakka yi inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an aje liman ne dan ai koyi da shi ba dan a saba masa ba malik sai ya faɗi ra'ayinsa ya ce laqad kuntu ana usalli ma'ahum marratan nakan yi sallah wani lokaci yawanci imamu malik yakan yi sallar dare a gidansa ya ce to amma wani lokaci nakan yi sallah tare da su فإذا كان الوتر انصرفت in aka zo rotiri tunda shi yana son a raba to ya san cewa shi liman sabi zarce zai ya ce to aka zo wutiri shi kenan ne sai tsaya iya nan sai in je gida sai in yi tawa a rarrabe walam otir ma'ahu ba zan yi wutirin ba kawai ya ba shi zaɓi in ka bi shi to ka bi shi yadda yake yi kaka saba masa in kuma ka gada maka yadda ni nake yi ci maliku da zara aka yi takwas aka yi sallama za a tashi a kawo ukun nan sai san a haɗa za a kawo su shi kuma yana sa a zauna a yi sallama ce sai tafiya ta a wasu daga cikin malamai ɗan baya-baya har shi kansa ibn al-munzir a cikin al'ausat da ya kawo wannan a cikin mujalladi na biyar shafi da 186 ya ce in ni ne zan sallaci wuturin tare da shi ba zan ki sallatar wuturin tare da shi ba saboda me saboda sallatar wuturin tare da shi afdalu ala kulli hal sawa'un zai raba wuturin da shafa'in ko ba zai raba ba sallatar wuturin tare da shi shi yafi falala saboda me li'anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula idza qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutibat lahu baqiyatu laylatihi idan mutum ya yi sallah tare da liman har aka gama ya bi liman har ya gama to za a rubuta masa ladan sauran daren kamar ya yi kiyamun lailin daren ne gaba ɗaya ka annahu salla lailatahu kullaha ce to kaga ashe in ka datse kamar yadda shi Imam Malik yayi ka tafi to ka sarayar da wannan falalar to hujjar dai Malik ita ce dai wannan hadisin namu hujjar Malik ta cewa a goye wata sallah a jikin sallah ta ce hadisin da muka karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى saboda haka suna ganin cewa dole witiri sai an hada shi da raka'o'i da suke ga bayansa imamu shafi'i alaihi rahmatullah yana cewa lau tanaffala bi raka'atin lam u'annifhu da mutum zai zo yayi nafila raka'a ɗaya tak ba zan matsa masa ba inda zai zo yayi raka'a ɗaya tak yace ba zan matsa masa ba ولو دخل المسجد فحياه بركعة لم أعيب عليه ذلك da zai zo masallaci ya yi raka'a ɗaya tak ya zauna ya sallama ya ce ba zan kushe masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falaji da hatta yusalliya rak'ataini wanda ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya raka'a biyu imamu shafi ya ce to zai zo ya raka'a ɗaya tak ya ce ba zan kushe masa ba وركعة أحب إلي من ألا يسلي شيئا دباب قال كدم ديكي دكفا باسن irin kasalar da yake ciki ba ba sai yadda yake wani kasalalle ne ka matsa masa sai ya bi sai zaman sa to da da yakin duka bin ce gara in bashi ɗayan an ce maka tahiyatul masjid ka ce ko da rana tahiyatul masjid sai da daddare yace walastu amuru ahadan ibtida'an an yusalli rak'atan wahidatan yatanaffalu biha fi ghairi al-witr yace a haka kawai bazan sa bazan umarci mutun yayi nafila raka'a ɗaya tak ba in ba witri ba bazan bashi wannan umarnin ba fa in fa'ala amma in na ganshi yazo yayi lam u'annifu bazan matsa masa ba bazan takura masa ba yace li anna jama'atan min as-sahabati radiyallahu anhum awtaru bi rak'atin laysa qablaha shay'un saboda jama'a daga sahabbai sun yi wutiri raka'a ɗaya tak babu su goya da wata da wasu raka'o'i gabanin ta ba wanda muka karanta maganganun su ko ayyukan su yace saboda sun yi wutiri kuma raka'a ɗaya wal wutru nafila ki wutiri kuma ai nafila ce wa kazalika tanaffuli to haka ne kowace nafila ma wannan shine maganar Shafi'i Imam Malik da almajiransa suka ce aqallun nafilati rak'atani shine aqallun nafila raka'a biyu ولا يتنفل احد بركعه لا في تحيه المسجد ولا في الوتر mutum ba zai yi raka'a ɗaya tak a matsayin nafila ba a tahiyatul masjid ko a wutri hatta yakuna qabla zalika shaf'un sai yayi shafa'i gabanin su aqalluhu rak'atani mafi karancin shafa'in ya zanto raka'a biyu wannan shine abinda Imam Malik yake cewa Ibn Abd al-Barr ya fitar da hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa naha 'anil butayra an yusalli ar-rajul rajul rak'atan wahidatan yutiru biha annabi ya hana raka'a batra wato yankakkiyar raka'a tace raka'ar da mutun zai yi guda daya ta zama masa wutiri wannan hadisi da ibnu abdul bar ya kawo shi sai ya faɗi wata magana akan ɗaya daga cikin marwaita hadisin shine usman ibn muhammad ibn abi rabi'a ibn abdurrahman yake cewa al-uqaili yana cewa al-ghalibu ala hadisihi al-wahb abinda ya fi rinjaye akan hadisan wannan mutum shine wahabi kuskure wato kamar yana raunana shi wannan hadisin cewa hadisin bai inganta ba sannan wannan hadisi ya ci karo da hadisin da muka karanta a baya sahihi da malamai suka inganta shi hadisin abu dawud imamu ahmad ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi nasa'i ya ruwaito shi ibnu maja ya ruwaito shi malamai da yawa ibnu hibban ya inganta shi al-hakim ya inganta shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake son yayi waciri da raka'a daya yayi sannan ya saba da aikin sahabbai abinda suka yi sannan ita kanta al-butaira din ita wannan kakkiyar raka'ar da wannan hadisi yazo da ita ai an samu daga Abdullahi dan Umar ya fassara butaira din raka'a yankakkiya ita ce raka'ar da mutum yayi ta farko ya cika ruku'u da sujjada amma da yazo ta ƙarshe sai ya cika ruku'u da sujjada to wannan raka'ar da ya cika ruku'u da sujjada ita ce yankakkiya ba wai ana nufin mutum yayi wutiri da raka'a ɗaya ba wannan shine abinda al-Baihaqi ya ruwaito an ce lokaci yayi ko al-Baihaqi ya ruwaito daga al-Baihaqi a cikin littafin sa Ma'rifatus Sunan wal Athar daga Muhammad ibn Ishaq daga Yazid ibn Abi Habib daga Maula na Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa na tambayi Abdullahi dan Umar game da wutirin dare maulan wani bararren bawan sa'ad ibn abi waqqas ya tambaye shi game da wuturi da daddare sai yake cewa qultu na'am sai ce al-maghrib yadda kake sallar magriba wato kamar sallar magriba raka'a uku kenan qala sadaqta wutrul layli wahida bidhalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wutrin dare haka yake raka'a daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يقولون إن تلك البتيرة إن تلك البتيرة وأن إتتين ككير ركعة حكى متاني سكيتي يا أبو عبد الرحمن سي عبد الله بن عمر يتشي مسا يا بني ليس تلك البتيرة ما وجدنا نتشي ينككيا إنما البتيرة ينككي الركعة أن يصلي الرجل الركعة التامة وتنجي يصلى ركعة شككيا في ركوعها وسجودها وقيامها cikakkiyar raka'a a sujjada a ruku'inta da sujjada ta da tsayuwarta thumma yaqumu fil ukhra a ta ƙarshen kuma in ya tashi wala yatimmu laha ruku'an wala sujudan wala qiyaman ba zai cika mata ruku'u ko sujjada ko tsayuwa ba yace fa tilkal butaira ce wannan ita ce butaira to lokaci yayi akwai gabar ƙarshe ij'alu akhira salatikum bil layli witran فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كسنيا قرشن صلى كتدري تزما وتري النبي صلى الله عليه وسلم yayi umarni da haka ina ga watakila sai dai mu dan dajiya da shi a karatun gaba kafin kafin mu shiga abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh